da zama mutanen kirki irin cutar da ake wa bayan Allah a bai nan garin muka yi karatu daga garin nan da adamu muka tafi samari uku suka je da matan har gida na daga da matan suka je har karin gida na suka rafi alkur'ani tafsiri da ke dogon kuma mai duguri don na zo mai duguri in sha Allah mun gama karatu za mu zo da matan in na daga nan sai mu ci gida da ji sharrin masu sharri nake ga muku yadda ake azantar da mu shi ke nan muka gama wannan na zo garin nan na gama karatu sai alhaji na ya haɗa da adamu mai kasa yake mu tafi haɗa mana kayan karatu a damatu muka tafi haɗa mana muka yi karatu ran da za a yi wani zaɓen wani bilene na wata jam'iyyar wata siyasa da ake zamanin farkon ibrahim baban gida shi kenan mun shirya za mu tafi aka ce ba mota ana zaɓe sai lallai ne mu tafi su masu masauki na sauran jama'a mu je mu ga da hakimin da matuna na tuni haka karatu na ba ta shafi hukuma da yi wannan ba nan su ba na tuni da ban je mu gaishe shi ba. Sukan matsa mun sai mun je mun gaishe na fito tunda ni amana ku ne ba zan ki ba muka je sai muka samu hakimin da masu da shi ma wato da jakarsa ya ce zai yi tafiya muka gaisa muka yi muka muka zo muka hau mota muka tafi gida ta sauka ta gida sai ga wani mutum ya zo sai ce da ni malam na ya shi kada da yau da to ana wani taro a nan Kano sunansa wato kasuwar bada poli saboda kasuwar na akwai kaza da kaza da kaza kamata ka je ka ga kasuwar nan ka duba ko za ka ga wani abu da kake so to ni ban san shirye shiryen da akai ba sai na ce to Allah ya kai mun Allah ya kai mun hawo mashin biya na tafi na je na ba da shi gun masu abiya na shiga duba nan duba nan Allah da ikon sai Allah ya kai ni garin yawo na sai na je wani guri da manyan fasikai suka taru suke aikin gaba ɗaya ke na gan wanda ba a da kan za su wannan abu musulun shaidanin ne Allah da ikonsa da na gama na fito sai suka haɗa ni da mai mota yana iya a baya a baya a baya wato na wajen ya take ba akwai wani kura da aka yi kusan kusan sakatariya audu ba fa da ba sanan ya kamata wato da na so ta gidan zo na biyo wannan hanya sai tana hukuma an tafi ta nasarawa to ba ku tsallaka na gazan da sai ce bari in je wancan rawun na cikin hanyar da mai dubura take tafiya da kuma unguwa uku din nan shi kenan na kewayo sai wannan mai mota da suka tura suka tura shi kashe ni sai na tafiya sai na gan shi ya doso ni sai na sauka daga kan kwalta sai na bin kasa sai sauka daga kan daga kwalta shi masu yi muna zuwa daidai wasu mutane suna aiki aikace aikacen makaniki sai kai ture ni da babur da kuma sai hau kai mutanen nan suka yi wacce a kansa haka zuba da ma yi dole ya suka ɗebo ruwa za su zuba min ya ce a kar ku sa min ruwa ni hankali na bai bata ba kare suka ce to amma kar ka tashi ma da kuma abin da ya maka alhaji muna da kan akwai kare a kawo ka karkare ki ba bari a jima ya ce to na ta da wannan shawara na bari aka jima suka ɗauke mashin ɗin wato aka duba kafata suka sa minti motsa suka na motsa aka gaba kare amma kamin minti goma kafa ta yi misalin da hannun biyu ba zai da yake ta kumburi ba suka tambaye ni na da unguwar ku na ga musu ga unguwar mu suka ce da mai motar su ka ɗauke shi ka kai shi gidansa kuma a je wajen jama'a a neme su abin da suka ga dama da kai ko ku tafi wajen shari'a ko kuma da yadda kuka shirya da su shi kenan amma muna shaida an an nemi mu lalle da gangan kasa ta ce a nan ke suke shi ke nan ya ɗauke ni gaba fasin ya kai ni gida da haka sai da aka ce to a tafi akwai wani gari can na matsora a je su duba kafa tunda aka kumburi yawa in kare a ce su tsora shi kuma shi zai iya yake da muka je aka duba shi kuma mai tsoro ko su wanda suka tura sun wanda sun je sun ga mata yake shari ne kai ya tsora da muka je da ya duba kawai sai ce wani ba kare amma kashin ya so duk gaba ɗaya kwakwa to kashin ya fauka sai sai ke tura sai ka wani magani kai sai shafa muka zo nan kusa shekara da sanda nake tafiya a gida da aka zo aka yi magana to kai yaya aka yi ka kasa wannan mutum ga shi ya sakar maka hanya sai ce motar su ce ba birki shi kuma ka sha kai wallahi a kai faɗa da bakin ka sai na ce aka ce ya haɗa mutum rabu da shi ne ya ce maka shi da Allah rabu da shi kun ji ɗaya daga irin cutar da ake ma yanzu idan mutum na da ba da Allah yake abin nan ba ake masa wannan ai sai bai kuma an taɓa zuwa suna zaune Allah rubutu a allona a shekarar wannan da shi kuma tsakanin shagari da da Buhari ina gida na mutane suka yi salma na fito cutar da mota suka ba gawa da ne fito ina ina ga ajiye Allah na fito da zuwa ya zai kama ni suka sa ba ina suka tsawon a mota suka jefa sai da ne wata hudu bana gida gidan da suka kai mutanen gidan da a cikin kwashi suke kwana kuma tsirara ɗakin da aka saka ni a cikin wani uku ne wato su suna gadon ni ku dan wulakanci sai aka ajiye na kasa ta mai shimfiɗa su ku suna kan gadajen ƙarfi asuba ta yi na ta yi zan yi sallar asuba daga cikin su wani sai zo cika gaban ɗakin da cikin ɗakin saka ɗakin har kusan gadon tsaye gadon zai cika shi da bawon sai da rana sai sannan na fito ni sallah kuma kuna da labarin yadda kamun da muka yi a garin nan da kwamishinan yan sanda a kan cewa mu bar karatun nan ko da yawa mutane sun ji ko to saboda haka kun ga wanda ba a yi musu komai a malaman nan wallahi tallahi akwai wani imani akwai nakasa imani a wajen su da suke tsakanin su da hukumar nan wallahi akwai ha'inci a cuci waɗannan waɗannan kuma ana nan ana bai zan ana ciyar da su daɗi duk kuma bayan Allah ne hakika akwai malakata domin ko wannan hanya da muke wato Allah ya ce ni mun gada da uwa da da uba da kakanni duk aikin mu kenan insha Allah sai mun mutu muna yi muna fata ta zama hanyar tsira gare mu duniya da lafiya yadda Allah yake bada labarin da mun yadda kudurar nan kaka da yake faɗa yake bai rafsana da bayan ka ba to yana sanar da abin da ake faɗa kuma kaɗan ne na faɗa tarihi na sai na rubuta shi a littafin na raba jama'a saboda wata kila masu kasa sa iya ko ba su sayarwa da jama'a ba ko kuma ya lalace zai rubuta a takarda ba waɗannan abin da na gaya muku rake na ban faɗi rake ba ma su kira kaɗan na so ma faɗa akwai inda aka ɗauke ni aka je aka aka sari bishiya aka ajiye a ɗaki aka huda bishiya aka aka zo da motar haya aka yi salama da na fito da magarba aka saka na haya sun aka ciki aka da wannan gidajen a cikin wani gida kuma gare da mota aka soka kafa ta aka zo aka rufe aka tuka aka bani ba tashi da ba kwanciya ba zama aka ka yaran mata masu kuruciya idan hanci ya fito ni na cikin itacen nake a nemo alkur'ani aka nemo mu ara alkur'ani ina nazari su kuma yara mata sai a zo a jera kujeru suna ɗinkin hula a gabana ba na iya kwanci su tafi ni ko ba san da ya kasu ba shi da suka biya adadin kwanakin da suka ga dama sannan suka cire da su duk saboda karatun nan na yi kokarin tambaya ɗaya daga cikin su ya gaya min dalilin da ake maka sai aka ce wai irin karatun da nake yi ne ba ko saboda shi ake maka su kuma da haka mutane masu imani duk azabar da za a yi wa musulmi ya daure ga ne yanzu ban faɗa wani ba zai sani ba kuma albarka alkur'ani ta yadda kullum gaba take imanin mu kuma karuwa yake to haka ake fata da musulmi yanzu na wasiyar da nake wa musulmi kuma nake kira hukumar kasar nan kamar yadda sallah take akwai musulmi masu sallah za a raka wato karfe daya akwai masu yi da kwata akwai masu yi ɗaya da rabi akwai masu yi karfe biyu amma hukuma ba ta hana kowa ba to nan gaba idan ɗaukar azumi ya yi mutanen da suka ce nafin alkur'ani za su aiki da shi su sau azumi da ajiyewa to hukuma ta zama faruwar ta idan tana son duniya ta lafiya lafiya ta lafiya ta rabu da su kamar shahida ne kuma share falle su a cikin ku duk wanda ya ga wata ya kama to ya azumce shi ba shiga gidan rediyo a gaya muku cewa musulman musulmi ku dan azumi ku ce a lahira ai su za ku tambaya ba ruwansu Iblis ta yake in ka tambaye shi a lahira kace an kai ta kira mu abu kaza sai ce ma kana bi alaikum min shubhani illa an ta'awtukum fastajartum li ala duni wa nuwakum duk ya ce zai tambaye hukuma ran kaya da kiyama ya ce ita zai kai kara Allah ne ya ji in ka ga mu sai ce mun je mun maka doka ne mun ce in baka za mu daure ko za mu yi maka tare kaza kai ka ga dama hakan ne kuma saboda haka hukuma idan abin da ake so a bar mutane su yi azumin su dau azumin su ranar da suka ga wata kamar yadda alkur'ani ya faɗa a bar su su idi ranar da alkur'ani kamar yadda ya tsara ishirin ko ishirin da tara a ishirin da tara ko talatin idan sun idan hukuma ta yi ta ran ishirin da takwas alaka gani to tabbar bayan Allah wanda suka rike alkur'ani shine littafin shari'a su fita su idi ko ina ranar da suka gama azumin su ubangiji ya alƙawarin ranar da haka fita idi zai kira mala'iku ya ce su dubi taron idin nan sun fito ne saboda Allah sun gama ibada sun fito su nuna ubangiji cewa suna da bukatu menene bukatun su mutane zamanin da aka idin kana Allah ka bamu kaza Allah ka sauke mana kaza sai ubangiji yana ji kuma yana ga mala'iku kun ji abin da suke so kun ji abin da ya dame su tun da mun sauke kaza mun ba ka kaza mun su maganin kaza kuna ji to ku shaida na kafa ku shaida duk gaba ɗaya abin da suka nema na amsa zan yi musu muna azumi 28 an tafi idi kuma ba mu je idin ba dan muna azumi sannan kuma azumin ya wuce mu mun cika namu nasu ya wuce an ji za a yi idi mu ma mu samu falala aiki a sama ko kuma a yi mana suka eh mu ba a samu da wannan falalan ne dukan an da cewa tsawon an haure mu mu tsaya ka Allah kawai an haure mu da anka an haure mu da mari an sa ba a turu ba abin da ba a yi mana ba saboda haka ba mu da kowa sai Allah dole musulmi kuma ya zama haka idan ku mutum ya ki to na tare kiyama fa za a yi shari'a za su ce ba ruwan su kamar yadda iblis zai faɗa kuma kunna da sarki za ka dina Allah ya duk abin da bayan su ce ni ba kananne bane ina sanar shi ko kuma jama'ar musulmi idan lokacin wannan azumi ya zo an kammala azumi ina lakin alqur'ani an ga wata na hakika gani ku fita ku idi an mutum ya ce zai kashe ku ku yadda a kashe ku yadda a kashe ko ɗari ne a je a kashe ku ko ɗarin idan Allah ya kai mutum mutum dubu za a idi ko ba a kare musulmi saboda wannan ku yadda kamar yadda ban fasa tafsirin nan ba tare da wannan abubuwan da na gaya muku ka san na so mu faɗa duk inda ne karatu na dinga faɗa abin kuma na karkata waɗansu tarihi na ana ɗauka kuma zan rubuta a takasa saboda musulmi shi kokari ya gani in na haka ji aji shi kokari cikin ɗauka addinin Allah ko cikar kokari su sai da ransu da daɗin rayuwarsu saboda addinin Islam ya tabbata kawai mu da ake ba ku je yau hajji ake ba domin ku ɗaure na ake kuna ka bai ko Allah ya ƙara mana imani ومن كتب أدبه وأنزلنا إلى السماء ماء بشيء فأرسلناه جارا bayan wancan hikima da na baku labari akwai wasu hikimomi wanda na muna saukarwa ma an da ruwa minar samari daga sama duka darin gwargwadon yadda zai ishe ku ku amfana bai mamaye muku gidaje sun rushe ba bai kana ku cin kasuwa da gurin noma ba duka darin ki tsayan ki baya cikin gwargwadon yadda zai ishe ku komai da komai kuma bai ishe ku ba ya ga nake auro ruwan ku sha ku tona a rijiya ku kifa ga shi a kogi ku shiga ku kama kifi ku tafi da jirgin ruwa ga shi kuma a rijiya ku tona ga shi a koguna kuma tsanana ku bar ruwa da ku ba da ku shuke-shuke gwargwadon yadda zai muku amfani da na so sai ya sako ruwan ya fi karfin ku ya cinye gidaje ya cinye kasuwa ya cinye ku ta gani a haka na wuce arabi idan ku shi a cikin kasa to a wannan kasar ku rika tola ku na tole shi da amfani waya na za a bi da su na kadiruna wallahi yake ina da iko idan na yi ruwan damuna ta kare sai ku tafi da shi kasa inda da za ku toro gaba ku ba za ku tafi ba amma sai ajiye muku shi wani wuri gaba uku wani wuri gaba biyar wani wuri gaba shida da an tura sai a tar da shi a ɗiba a ta amfani kuma har wani kawai ku ka da ni da ku wannan wato Allah ya ce da zan tafiyar da ruwan haka yi muku nisa dan kudura ta kai da mutuna da mutane duk sai su mutu da shi wa kuma ba da wafiyin har dabbobin su ma su rasa ruwan sha su mutu su ma a kashin saboda kishirwa amma sai ne muku dabara na bar wani a koguna na bar wani a rafuka na bar wani a tafka sannan wani kuma na shigar da shi kasa amma ban nisa da shi ba da kun bi shi sai ku tono shi wannan hikima ta ce kudura ta ce in ji Allah wa ma kunna an da khalqi ga sabila ni ba mai mantawa da halitta ta bane balle hata wa ala balle hata halaka sabin ba shana Man sana na kun bihi jannatin sannan wannan ruwa mai albarka na farar muku wato jannatin gonaki min na filin na da finewa alamun da inabai bishi da albarkacin wannan ruwan kuma lakum na kawo ruwan ne dauku na kawo wannan dabino dauku na kawo wannan inibi dauku ni ba na shan ruwa sannan ni ba na cin dabino ba na cin inibi dauku ne shi idan kun ci kun sha kun sayar kun samu kuɗi sannan kuma ku bauta min yadda na ci ku bauta min abin da na hana kuma ku bai ka gani لكم فيها فوائد لكم فيها فوائد كثيرة أتكين أبن تبولكي سكي سراء أتكين بولكي نتولا واد نتوسا da na ci a tuwo da na damawa a fulafula nan da yin bire da a gonaki ina kira muku da shi akwai abubuwan marmari masu yawa wannan ƙasa da irin naka wannan ƙasa da irin naka amma kalaku dan ku ne ni ba na cin kayan marmari in ji Allah da abin da kuka na kawo duniya na sha da na ci da na tsoka da na taula da na lasa dukka gaba ɗin saboda ku ne ni ba ni da bukatar sun ji Allah to tun da Allah dan ya waɗannan ka duba saniya ka gani ka duba saniya ka gani ai amfani da jirginta ai amfani da kafanta ai amfani da kofatanta ai amfani da namanta ai amfani da manta ai amfani da nonanta ai amfani da gashinta ai amfani da komai yake jikinta babu mayarwa amma ana ce duka na shigo shi ne dan bayi na ba dan ni ba ni ba na ci ba na sha dalilin in kun ci kun sha to ku gode wanda ya ba ku wannan ni'ima ba ku san sanda aka same ta aka tanaje ta aka hikima ta ta samu waɗannan abubuwa ba wani hata ku nuna akwai abin da kuma za ku ci wato zamanin saifan akwai abinci da bazara ana samun ta gashi na irin su kankana irin su gwanda irin su ayaba irin gashi na iri daban-daban ku da bazara suke yi sannan kawo shi ta'a akwai abincin da su kuma sai zamanin sanyi sannan za su nasu ƴaƴan su ma abin marmari ne ku ci na sha kuma ku sha amma dan ku ne ba na cin irin waɗannan kayayyaki waye ta wa shagara ta waye ta ana shajaratan Allah ce sannan muka faru wata itaciya da harudu min turi sina'a da take fita daga dutsen turi sina'a tana yin ƴaƴa a cikin ƴaƴan ana fidda mai wanda in amniya take idan ka gutsuru safara ko tuwa sha'awar da miyar da ta lullube shi wato ga kyau a kallo ga maiko ga sa abinci laushi idan an ci kuma albarkar wannan miyar mai yin hannu sannan kuma ga shan ruwa wato irin manja ke nan da muke da shi a nan kaga manja bidan kwakwa da ake fitar da manja a ciki amma idan aka fitar aka yi miya idan ka sa sakwara ko tuwon masara ka sa ka juya filta sibijin shi wato sibijin lil akidina ta rike shi da miki miki sai ga in mutuwa sa ya ya kyau ya yi ja ba ja mai ban tsoro ba sannan kuma idan ya sa a baka ita abincin ya yi laushi sannan idan ya haɗiya ya ce ko shi kuma ya dinga shan ruwa Allah idan ku ne wannan ba don ni ita ba na cin tuwo ba na cin samara ba na shan mai saboda ku bayi na ku ci ku sha ɗin kun ji daɗin wannan ni'ima bauta mu abinda na ce ku yi ku yi abinda na hana ku bari ku cike ya yi cutar bayan Allah. Tambatu bi zuhuri wato ita wannan ita ce tana tsirarwa bi zuhuri da mai ana fidda mai a jikinta wato wasu malamai a can wata kasa suka ce ita ce zaitun wato bauri sunan sa a can wajen in kuma a yau muna da kwakwar manja. Ba gani وإلى لقيت إلى الله.